من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي ما يقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amana kara jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da yake mai kowa mai komai wadda cikin ikonsa ne da kaddara wasa rayuwar mu ta kawo safiyar wannan rana ne albarka ta Laraba wadda ta yi daidai da 25 ga watan Zulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1447 wadda ya daidai da goma sha uku kenan ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa dubu biyu da ashirin da shida ba ci gaba da karatu a wani littafi mai albarka na kitabun tauhid wallafin shehin malami a musulunci malam muhammad abdulwahab ibn suleiman at-tamimi rahimahullah malam ya mun kammala wancan babi da ya gabata za mu shiga wani babi da malam ya ce babu kaulin lahi ta'ala babi da zai ya bude a cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki wato bai kawo wani abu ta'awuli ba kamar da ya saba yi ce ko wulaƙantawa ko fifitawa ko kambamawa mali a cikin ayar da zai kawo za mu fahimci me babin yake kunsa da shi mala ce babu kaulin lahi ta'ala babin faɗin Allah maɗaukacin sarki Allah ce wala in azaqnahu rahmatan minna من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الله تعالى ننبي أن الذين كفروا بما عملوا ولنزيكنهم من عذاب غليظ الله يتي ولئن أذقناه رحمة والله وتوانا مقوما للي لئن أذقناه رحمة الله يتي كم إن هرمك أنت مسو وترحمه wata baiwa wata ni'ima a kafirai kenan minna daga gare mu inji Allah min ba'di barra a bayan wata cutarwa ko wata musiba ko wata jarrabawa ko wani talauci ko wani jinya ya shafe su masat wato wanda ya same su la yaqulunna wato za su rinka cewa hazali wato wannan samun rahama din ko samun ni'ima ko samun sauki ko samun arziki ko samun ‘ya'ya ko samun amfanin gona ko ma samun dukkan wata ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah yake ni'imta bawansa da shi a bayan kuma wata musiba ta shafe su za su rinka cewa hazali ai wannan din namu ne wato dama mun cancance shi wa ma azunnu sa'a kuma Allah ya ce ba sa ma kuma tsammanin alkiyama za ta tsaya wa ma azunnu sa'ata qa'ima duka suna inkarin tashin alkiyama Allah ya ce wala in ruji'tu ila rabbi kuma suna a bisa kaddarawa tunda sun ga iyayensu da kakanninsu duka sun mutu kuma ba su ga sun dawo ba to a bisa kaddarawa da suke rayawa a cikin rayuwarsu suka ce wala in riji'tu ila rabbi in ma har tunda suna inkarin mutuwa na ba suna inkarin tashin alkiyama suke cewa in ma har suka mutu suka koma zuwa ga ubangiji inna li indahu lal husna suka ce lallai kuma Allah zai ainihin bamu wadda ma ya fi abin da suke da shi a wannan duniya suna ikirarin cewar tun da su suka cancanci abu a duniya to saboda haka ko da sun koma zuwa ga ubangiji Allah zai ba su sama da abin da ya ba su a wannan rayuwar duniya na arziki ne ko na 'ya'ya ko na lafiya ko na dukkan samun wata ni'ima da Allah ya ba su a wannan duniya a bayan wata musiba kuma ta same su na rashin wancan abin daga baya kuma Allah ya ba su suka yi kuma inkarin alkiyama sai suke rayawa in har sun koma zuwa ga ubangiji to ubangiji tabbas ko kuma lallai ko kuma ya zama wajibi a ba su sama da abin da aka ba su a wannan rayuwar duniya Allah ya ce a al'amarin ba haka yake ba falunabbi annal ladina kafaru bima amilu wallahi za mu bayawa waɗanda suka kafirta labarin abin da suka kasance suna aikatawa kuma daga ƙarshe walanuziqannahum min azabil ghalib kuma za mu ɗanɗana musu nau'in wata azaba wadda take mai kauri mai tsanani in ji Allah saboda me saboda inkarin tashin alkiyama da suka yi da kuma rashin danganta ni'ima da wata rahma da suka samu daga ubangiji suka danganta ta da kawo kansu wannan dalilin da yasa Allah ce zai ba su labari kuma zai ɗanɗana musu azaba domin ta alkiyama ya kore imani domin imani da alkiyama na daga cikin jiwon imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallafasa su guda shida to malam yace qala mujahid mujahid wanda yake tabi'i ne almajiri ne abdullahi dan abbas yace ai da aka ce hazali yace haza bi amali wato kamar ana fassara hazali yace wannan abu ne da ya same ni ko na same shi saboda wani aiki na eh wa ana mahaqukun bihi ni ne ma na fi cancanta ni ne na cancanci wannan abin wato abin da Allah ya bashi sai ya ce shi ne ya cancance shi wa qala ibn abbas to malamin nasu da ke shi kuma sahabi ne dan gidan baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abbas dan abdul muttalib shi kuma sai yake fara dangane da ita aya yake cewa yuridu min indi yana nufin abin ya samu ne daga gare shi saboda wani ilimi saboda wata fasaha saboda wata kwarewa ta sa ya samu wannan abin bai danganta samun abin ba zuwa gawa zuwa ga mahalicci wa qauluhu kuma sai Abdullahi dan Abbas yake to ai wannan magana ta yi daidai da fadin karuna a cikin suratul qasas da yake cewa qala inna ma utituhu ala ilmin indi karuna bayan an yi mishi wa'azi an masa nasiha aka ce ya ji tsoron Allah wa tagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan dukiyar da ya samu da Allah ya faɗi girman dukiyar sai ke cewa ai ya same ta ya same ta ne saboda wani ilimi da shi yake da ita kaga bai danganta samun dukiyar ba zuwa ga Allah wannan dai duka malam yana kawo shi ne don me saboda littafi ne na tauhidi a ainihin danganta dukkan wani samuwar abu daga Allah cewa dukkan wani abu kuma da ya zama sababi shi Allah shine musabbabul asbab shine yake sabbaba wani abu koda a bisa kwarewar taka ta kai ka zuwa ga samun wani abu kar ka danganta wannan samun abin da ainihin kwarewar taka ka danganta samun zuwa ga Allah madaukakin sarki kala qatada qatada shi ma da kitabi ne yake cewa ala ilmin minni shi ma wato kamar mutum ya ce hazali wato saboda wani ilimi ne da yake tattare da shi eh bi wajhil mukasif saboda wani abu da ya tsurwurta na iya kasuwanci ko na technology ko na iya noma ko na iya da wani wasu abubuwa ne da mutum zai danganta samun abin da karan kansa wa qala al-akharun sai dai wasu malamai daga baya kuma suka ce ai ala ilmin min ala ilmin min Allah an anni lahu ahla wato suka ce wasu wato suka ce wato suna danganta samun abin wato ilimin abin daga Allah ne amma su ne mafiya cancanta da wannan abin Allah ne ya yi abin zai zai auku to amma aukuwarsa kamar Allah ya yi shi ne don su to kaga wannan ne duka tana da alaka da wancan wa haza ma'ana qaul mujahid wanda ce wannan ma'ana kuma tana komawa zuwa ga mujahid yace utituhu ala sharafin an same shi ne saboda wata daukaka da wata kwarewa duka maganganun ne suna komawa zuwa ga abu ɗaya ne sai malam kuma ya kawo wani hadisi wanda yake mai dogo wanda yake dogo ne wanda yake kuma ya shahara malamai sukan karanta shi a gurabe mabambanta a cikin karatuttukan su hadisi ne da Abu Huraira ya rawaito shi yake cewa ana bi Huraira ta an karbi hadisi daga Abu Huraira Abdullah bin Sakar annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi Abu Huraira yace ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kulu yana cewa inna thalathatan min bani Isra'ila abiyaba wa aqra'a wa a'ma mazala yana ba su labari yace daga banu isra'il kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kafin an aiko shi kafin aiko shi an yi wasu mutane guda uku daga banu isra'il manzo Allah yake cewa abras daga cikin su akwai wanda yake kuturu ne wa aqra akwai kuma wanda yake mai kora ne wa a'ma da kuma wanda yake makafu duka sai Allah ya amfani da su ya ɗauki zaɓe su a matsayin samfulin don a yi wani abu eh don a ainihin jarraba su fa'ara da lahu an yabtali yahu wanzu Allah yake cewa Allah ya zaɓe su ne don ya jarraba su fa ba sa ilaihim malaka sai Allah ya aika musu mala'ika ba wasu na tare a waje ɗaya bane ba a suna zaune ne a wajaje mabambanta amma Allah ya yi samfulin da su ne don a ainihin koya mana wani abu kuma a ga menene kabiyar za ta ainihin koyar da mu fa'atal abrasa eh sai Allah ya aika wato mala'ika ya je a siffa ta mutum kuma da ya je sai ya fara zuwa gurin wannan shi kuturu faƙala sai yake gaya masa ya ce ayyu shay'in ahabbu ilaika bayan ya je sun gaisa a matsayinsa na bako sai ke tambayansa kai kuwa wani abu ne ya fi soyuwa zuwa gare ka wani abu ne ka fi so a rayuwarka kala sai ya ce cewa shi wannan kuturun launun wa jildun hasana yace ai ba abin da na fi so a rayuwata face na samu ainihin wani yanayi da kuma fata mai kyau ya samu yanayi ko kuma kalar fata mai kyau da kuma fatar ita ma wadda take kyakkyawa wannan kuturta ta tafi gabarinsa wa yazhabu anni alladhi qad qadara lin nas wannan abin da mutane suke kyarata suke kyamata da shi ya tafi gabarina na fi son sa akan dukkan wani abu a rayuwata abin da ya gaya wa mala'ikan kenan bai san cewa shi mala'ika bane ba kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa masahahu wannan mala'ikan da ya zo a siffar mutum sai ya shafi wannan kuturun eh fa zahaba anhu qadarahu nan take sai wannan wato cuta da kuma yanayin da wato da ake kyamata sa sai ya tafi gabarin sa eh fa utiya launan hasanan wa jildan hasana sai aka bashi kala wato fatar da yake so mai kyakkyawa da kuma wato yanayi wanda yake kyakkyawa ya samu kansa a matsayin lafiyayye da kuma fata wadda take lafiyayya mai kyau kala sai mala'ikan sai yake gaya masa kuma fa ayyul mali ahabbu ilaika to bayan yanzu kuma ka samu lafiya abin da mutane ke kyararka suke kyamarka da shi ya tafi gabarinka kuma wata irin nau'in dukiya kuma ka fi so kala sai yake cewa al'ibulu awul bakar shakkur rawi kenan sai ce ko dai yana son raƙumi ne ko kuma yana son saniya shine mala yace shakka ishaq ishaq akwai ishaq daga cikin marwayatan hadisi shine ya shakka ko dai ya ce raƙumi ko dai ya ce saniya fa utiya naqatan ushara sai aka bashi matar raƙuma wadda take mai ciki waƙala sai mala'ikan kuma bayan an ba shi sai ya ce masa barakallahu laka fiha Allah ya sanya maka albarka a cikinta ƙala fa'ufiya na'am ƙala mazala ke cewa fa'atal aqra daga nan kuma mala'ikan sai tashi sai ya tafi wajen shi wannan mai kora din eh faƙala sai ya ce masa ayyu shay'in ahabbu ilayka shi ma bayan sun gaisa a matsayinsa na bako sai ke tambayarsa kai kuwa wani abu ne ya fi soyuwa zuwa gare ka ƙala shi ne kura sai ke cewa sha'arun hassan wato ina son gashi wanda yake mai kyau tunda mai kora mu duka babu kamar ka ce mai sanko da kuma kora da cututtuka haka a kayan nasa sai ce abin da ya fi so shine a bashi gashi mai kyau wa yazhabu anni alladhi qad qadara lin nas kuma wannan abin da nake da shi na cuta da mutane suke kyarata suke kyamata ya tafi gabari na shi ma abin da ya faɗa kenan manzo Allah ya cewa fa masahahu sai ya shafe shi fa zahaba anhu shi ma wannan abin sai ya tafi gabarin shi wa utiya sha'aran hasana nan take sai aka bashi gashi kansa ya cika da gashi gashi kuma kyakkyawa fa qala sai yace masa ayyul mali ahabbu ilayka shi ma sai ya gaya masa irin abin da ya gaya wa wancan kuturun sai yace masa kai ma wace dukiya ne ta fi soyuwa zuwa gare ka qala al baqaw sai yace masa saniya aw al ibl shi ma dai wato shakkar rawi ko dai ya ce saniya ne ko dai ya ce raƙumi fa utiya baqaratan hamilan shi ma sai aka bashi saniya ta mata wadda take ita ma mai ciki kala barakallahu laka fiha shi ma malaika ya masa addu'a ce Allah ya sanya albarka a cikin ta fatal a'ma malaika sai zance tafi wajen makaho fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka shi ma dai abin da ya gaya masa bayan sun gaisa yace masa menene yafi soyuwa zuwa gare ka kala sai mala sai shi makaho sai yake cewa an yuradda Allahu ilayya basari yace abin da nafi so a rayuwata shine Allah ya maida mini ganya ya zama ina kallo eh fa absara bihin nas ni ma na rinka gani kamar yadda mu sauran mutane suke gani fa masahahu manzo Allah ya ce sai shi mala'ikan sai ya shafe shi faraddallahu ilaihi basara nan take shi ma sai Allah ya mayar masa da ganin sa eh sai ya zama yana gani kamar yadda mutane suke gani kala shi ma sai ya ce masa fa ayyul mali ahabbu ilaika to wace irin nau'in dukiya kuma kai ka fi so a rayuwarka yanzu kuma ka samu lafiya to wace irin dukiya kuma ka fi so kala alganamu sai ce shi ya fi son garke wato ya fi son kananan dabbobi kamar ka ce tinkiya ko kuma akuya fa utiya shatan walidan shi ma sai aka bashi ko dai ka ce akuya shine shat ko kuma ce tinkiya duka malamai sukan kira ta da haka walidan ita ma kuma ne ciki maza Allah ke cewa fa antaja hadani wa walada hada wa'ancan me taguwa da me saniya fa antaja su duka sai suka yi naƙuda suka haihu wa walada hada shi ma wannan me akuya ko me tinkiya duka shi ma sai suka haihu fakana ne haza wadin min ibilin ba ɗauki tsawon lokaci ba sai wadda ya karɓi taguwa wato raƙuma sai gashi da ganke na raƙuma wani haza wadin min bakari shi ma mai saniya ba a jima ba sai gashi da ganke na shanu wani haza wadin min ganani ba a jima ba mai akuya ko mai tinkiya shi ma sai gashi da garken su kala sai manzon Allah yake cewa summa innahu atal abrasa daga nan kuma tunda yanzu lokacin jarrabawa yayi sai Allah ya aiko da shi wancan mala'ikan da ya zo musu a baya a siffa ta mutum lafiyayye to yanzu kuma sai Allah ya sanya shi ya zo a irin siffa ta su ta da shine summa innahu atal abrasa fi suratihi da ya tashi zuwa wajen shi wancan kuturin da ya fara zuwa a baya sai ya je masa a siffa ta kuturu irin siffar da ya same shi a baya eh wa hay'atihi da irin yanayi nasa dai kamar ka ce irin yanayin da mutane suke kyamarsa kaza da kaza da sauran su fakara da ya je bayan sun gaisa sai yake cewa rajulun miskinun wato ni mutum ne wanda yake mabukaci kadin kata abi ibalu fi safari kuma gashi wato guziri na ya yanke ina kan hanya fala bala dalil yawma illa billahi summa bika ba abin da zai kai ni zuwa ga yadda zan je ni face samun abu daga ubangiji summa bika kuma daga gare ka na zo ka taimaka mini kunga shi ya danganta samun ko da zai bashi samun zai zo daga waye samun zai zo daga Allah shi akan ake so wato sai ke cewa illa billah sai dai abinda Allah ya bani summa bika bai ce wa bika ba in ya ce wa bika kamar ya danganta Allah da shi wato Allah ya bashi shi ma ya bashi amma Allah ne ke bayarwa sannan kuma sai ya gangaro ta hannun wanda zai gangaro ya zo ya same ka sai ce illa billahi summa bika sai abinda Allah ya bani kai ma kuma ka bani as'alaka billadhi a'taka al-lawn hasana sai ce gaya masa wani abu da zai sa ya tuno ni'imar da Allah ya ba su sai ce ina haɗa ka da wannan wanda ya baka kalar fata mai kyau wa jildan hasana hasan da kuma fata wadda take mai kyau ina haɗa ka da shi wal mal da kuma dukiya ina haɗa ka da wanda ya baka yanayi mai kyau ya baka fata mai kyau kuma ya baka dukiya da kanan kana da garke bi'iran ina roƙonka ka bani raƙumi guda ɗaya mana ataballugu bihi fi safari wanda zai yi amfani da shi ya ainihin kai ni zuwa ga destination dina zuwa ga yadda zan je faqala to me zai gaya masa sai ya ce masa ai alhuququ kathiratun ai wato akwai dawainiyoyi da yawa akan wannan dukiya akwai dawainiya da yawa akan ta kamar yanzu ne ka tambayi mutum ya ce masa ai akwai kudin yan makaranta akwai kaza akwai gona akwai tafiye-tafiye akwai kaza ina da marar lafiya ina da kaza ina da kaza sai ce masa ai akwai haƙoƙi da yawa da suke kan wannan dukiya din fa qala lahu malaika bai gushe ba sai ce masa ka anni a arifuka ni kuwa kamar na san ka alam takun abrasa ya tazurka nas shin kan ba kai bane ba wadda a baya ta kasance kuturu wadda mutane suke kyamarka suke kin haduwa da kai suke son kin mu'amala da kai faqiran kuma ka kasance matalauci mabukaci fataka Allah azza wa jalla mal Allah ya baka dukiya tunda yanzu bai danga tashi da wancan ba yanzu ya kai shi tunda dukiya yake so sai ce kuma Allah ya baka dukiya faqala sai kuturu wanda yake a baya wanda yake yanzu ya samu lafiya sai ya ce masa innama uristu hadha almal kabiran an kabira ce a shi ba shi bane wannan dukiyar da ka gani fa na gaje ta ne iyaye da kakanni eh yace masa ya gaje ta ne tun kaka iyaye da kakanni shi ba shi bane ba fa qala malaika sai ce masa in kunta kadiban in ka kasance ƙarya ka faɗa ba kai bane ba wancan fasabbaraka Allahu ila ma kunta fasto Allah ya ainihin kasantar da kai abin da ka kasance a baya wato Allah ya mai da kai abin da ka kake a can baya tunda yanzu ka zo ka yi wa Allah ƙarya kuma ka butulce wani imar da Allah ya maka kala to malamai suka ce mala'ikan bai bar wajen ba har sai da ya fara ainihin sosai shi kamar yadda malamai suka yi sharhin a hadisi sai ya fara sosai sosai daga nan ba je ko ina ba dukiya ta kare kuma ya koma yadda yake a baya can manzo Allah yake cewa fatal aqra mala'ika bai bushe ba sai ya tafi wajen wancan mai kora na biyu din fi suratihi shi ma sai ya je masa a surarsa na mai kora kansa ya a cuture da kuraje da shauraran tusu faƙara lahu misla ma ƙalan misla ma ƙala li haza shi ma dai sai ya gaya masa irin abin da ya gaya wancan kuturin faradda alaihi misla ma radda alaihi haza to shi ma fa bai ci wannan jarrabawa ba shi ma abin da abin da kuturi ya faɗa wa mala'ika da ya je masa to shi ma abin da ya mayar masa kenan faƙara lahu a ƙarshe dai mala'ika ya ce masa in kunta kadiban kai ma in ka kasance maƙaryaci fasabbaraka Allahu ila ma kunta ka koma Allah wato ya kasantar da kai ya mai da kai irin yadda kake a baya su ma malamai suka ce ba je ko ina ba sai da gashin sa ya fara ciccirewa Allah zai mai da shi ainihin siffarsa ta baya fa qala atal a'ma maza Allah yake cewa mala'ika bai zarce ba sai ya tafi wajen shi wancan makaho din fi suratihi shi ma sai ya je masa a siffa ta makaho shi tun da yanzu ai ganin sa ya koma yanzu kuma sai ya koma masa a siffa ta marar gani wanda yake makaho fa qala sai ya je bayan sun gaisa sai ya ce masa rajulun miskinun ni mutum ne wanda yake mabukaci wa bunus sabil kuma dan tafarki ina kan hanya kadu kadu qata'atu bi hibalu fi safari hakika guzirina ya yanke da inke kan hanya eh fala balada lil yawma illa billahi summa bika eh wato ba zan samu na kai zuwa ga yadda zan je ba face abinda Allah ya bani kuma kai ma ka bani as'alaka allazi radda alayka bakruka ina roƙonka fa ina haɗa ka da wannan wadda ya mayar maka da ganin naka shatan eh attabalugu biha ina roƙi safari ina roƙonka akuya guda ɗaya ko ka ce tunkiya guda ɗaya wadda zan yi guziri da ita akan hanya ta ta tafiya faqala bawan Allah makabo da Allah ya kaddara shi zai ci jarrabawa faqala sai ya ce qad kuntu a'ma kaga sai itirafin ne sai itirafin wato wata ni'imar da Allah ya masa a yanzu kenan sai ce ai a baya na kasance ni ma makafo ne faradda Allah ilayya basari sai Allah ya mayar mini da ganina eh sai ce masa fa kuzma shi ita kai yanzu ma ba ka zan yi ba ka shiga cikin wayannan garken ka kama duk abin da ka kama wada ma shi ita a ƙarshe ka bar abin da ka bari ko me za ka ɗauka ka je ka ɗauka ka bar abin da ka bari sai ce fa wallahi la ajtahiduka yawma yace wallahi ba zan a yau kan ba zan yi jayayya da kai ba na ganin abin da ka kama a cikin wannan garke din shay'in wani abu eh fa a fa akastahu Allah fa akas fa akadahu Allah fa qala eh wato sai ya wato abin da ya ce masa shine ba zai jayayya da shi ba cikin duk abin da zai dauka to sai mala'ika fa qala lahu sai ya ce masa amsik malaka a'a rike dukiyarka fa inna mabtulitum kawai abin sani an da jarabce ku ne fa qad radiyallahu anka kai din kam Allah ya yarda da kai ka ci jarrabawarka wa safita sahibaika amma kuma Allah ya yi fishi da ainihin abokananka eh wannan abin da malam kenan ya kawo yace fihi masail wato a cikin wannan babi a cikin wannan babi zamu fahimci mas'aloli kamar haka malam ya kawo su a gurguje wato sai sai at-tafsirul aya zamu fahimci fassarar ita waccan aya da malam ya kawo mata wadda cikin suratul fusilat eh da Allah yake cewa wala in azaqnahu rahma eh wato Allah ya gaya mana cewar kafirai ko kuma dukkan wani mai mutunci ko da ba kafiri ba a lokacin da a baya ya sami kansa a talauci ko a jinya ko a tsananin bukatar wani abu amma a lokacin da Allah ya bashi to kuma sai ya ainihin kafir cewa wannan ni'ima a karan farko kuma ma ya rinka ƙaryata alkiyama kun ga wannan zai daidai kenan da wata aya da take cikin suratul kafi da Allah yake ba da labarin wata kisa ta biyu su suratul kafi tana dauke da kisoshi guda hudu waɗanda suke mashahurai bayan su ashabul kafi sai Allah ya labarta mana kisar wasu mutane guda biyu masu gonakai da Allah yake cewa wa dakala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada yace wa ma azunnu sa'ata qa'ima kada shi ma ya karyata wa ma azunnu sa'ata sa'ata qa'imatan wa la irjitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba shi ma da shi da dan uwan nasa wa dakala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi a lokacin da ya shiga gonar tasa alhali yana zaluntar kansa na ainihin kowane ni'imar da Allah ya bashi na amfanin gona kala ma azunnu an tabi da hazihi abada shi ma sai yake gaya wa ɗan uwan nasa yace ai shi baya tsammanin wannan gonar za ta gushe akan yanayin yadda ya same ta tayi yabanya tayi haiku tayi kaza tayi kaza sai ce wa ma azunnu sa'ata kai ma kai a ƙarshe shi ma sai ne sai ainihin ƙaryata tashin alkiyama to amma shi ma sai itirafi irin na wancan sai ce wala irudutu ila rabbi a bisa kaddarawa ko da ya koma zuwa ga ubangiji la ajidanna khaira to Allah zai bashi mafi alkhairin abin da ya bashi a ita wannan duniya min hamun kalaba to kun ga wannan yayi kamar ka yayi kamar ce ne da wata duka Allah yana ainihin labartawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mai karatun alqur'ani da mai sauraro duka su jawo hankalinsu zuwa ga samun dukkan wata ni'ima da falala zuwa gawa zuwa ga Allah kamar ya mai ya kare ta wata aya a cikin suratul Yunus da Allah ya bada labari dangane da ina ta gona din da Allah ke cewa da Allah ke magana da ya bada labari dangane da duniya inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama sai ce fakkalata bihi nabatul ard mimma yakulu nas wal an'am hatta idza akazatul ardu zukrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alayha Allah ce ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam tadna bil ams eh Allah ya bada labari dangane ce rayuwar duniya ba ta kasance komai ba kamar gona ce da ta yabanya mai ita shi da yake jin daɗi eh ta yi yabanya har mutanen da suke tare da suna ba ka tsammani za ta kushe har sai al'amarin Allah ya je mata kuma lailan auna hara ko da daddare ne ko da yini wata Allah ha hasidan nan take sai a sanya ta gebatsiya ka Allah ta da nabil amsi kamar ba ita ce ta kasance jiya ba kun ga yayi kamar yayi kamar cewa duka Allah ya labarta mana cewa duk abin da ka samu sai ka mai da shi zuwa ga ubangiji kenan kaga kada mutum ya rinka karyatawa kamar da Allah ya faɗa wata aya kuma yace wa in ta'ajab a cikin suratul wato ra'd wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a iza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid eh har suna mamaki su masu kare ce idan ma ya manzon Allah ko mai karatun alqur'ani in za ka yi mamaki ka yi mamakin mana masu fada suna cewa idan sun mutu suka zama turbaya za a mai da su wai halitta kyakkyawa za a mai da su za a tare da su haka a wajen Allah ke cewa qul kunu hijaratan aw harira ku kasance dutse ko ma bakin karfe duka za a mai da ku duka wannan da ya jawo mu ne zuwa sanin tafsirin ita wannan aya a saniya yake cewa ma ma'ana la yaqulan na hazali kuma mun ji wato fadin Allah da yake cewa ba mutum da Allah ya so a bishe harshe na dan adam la yaqulan na hazali idan Allah ya baiwa mutum ni'ima ko wata falala ko ƴaƴa ko lafiya sai ya ainihin danganta samun wannan falala din da shi karan kansa ba zai danganta ta zuwa ga Allah ba to abin da yake zama wajibi akan mu shine duk lokacin da ka samu wata falala to sai ka danganta samun wannan falala zuwa ga Allah Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in ka gode wa Allah Allah yayi alƙawarin zai kare zai kara maka amma idan kuma ka kafircewa to Allah ya ce kuma azabarsa wato mai tsanani ce a kharisa na uku ma mana qauluhu qala inna ma utituhu ala ilmin indi shi ma mun samu wato fassara na magan fadar karuna cikin suratul qasas yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi duka da malam ya kawo su yayi muqarana ne tsakanin faɗin ƙaruna da faɗin su kafirai da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam arabi'a na hudu ma fi hazihi yace anna ma fi hazihi alqissa lalle a cikin ita wannan kissa ta wannan hadisi na Abu Huraira wato ajaban azima akwai abin mamaki wanda yake mai girma min ibra al'azima akwai kuma abin lura wanda yake shi ma mai girma za mu lura cewar kafin cewa ni'ima ta ubangiji tana sawa Allah ainihin ya da yadda mutum yake a baya amma godewa kuma ni'imar Allah tana ainihin sanya Allah kuma ya ƙara wa mutum kuma ya tabbatar da shi akan wannan kamar da Allah ya jawo hankalin mu bayan ya gama kan kammala wato ta isa ta annabi Yusuf kamar ita ce aya ma ta ƙarshe da Allah yake cewa laqad eh laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab lallai dangane da kissa ta annabi yusuf da kuma dukkan wata kissa da allah yake labartawa cikin alkur'ani akwai abin lura amma sai allah ke cewa li'ulil alba ga waɗanda suke mu abota hankula allah ka sanya mu a ciki allah ke cewa ma kana hadisan yuftara irin wannan kissosi da ake ba ku fa a cikin alkur'ani da hadisan manzon allah ingantattu sallallahu alaihi wa sallam ba wai kirkirarrun labari bane dan an nishadantar da ku ku ji labarin kawai ku karkade rigunan ku ku tashi walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai Allah yake cewa hakika alqur'ani yana gaskata abin da ya gabace shi ne na al'ummatan da suka riga suka gabata wa tafsira kulli shay da kuma labarin abin da ya faru dukkan sa daki daki wa hudan a cikin sa kuma akwai shiriya wa rahmatan kuma akwai rahama amma ga suwa sai Allah yake cewa da qaumi yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani Allah ka sanya mu a ciki to ina bai ce wannan karshe abin da muka faɗa na dare Allah ya tara mu a cikin lada abin da muka kuskure kuma karancin ilimi ne inda akwai wanda ya fahimci kuskure sai ya sanar da mu kuma mu roki Allah ya shafe shi a cikin zukatan mu da littattafan mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin